فأنا من بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم, ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عيتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا سورة مريم سورة مكية أو إلا سجدتها فمدنية أو إلا فخلف من بعدهم خلف ita 'yar makaci amma akwai wasu abubuwa a ciki 'yan madina kamar sajadar ta ko kuma ayar fakalafa min ba'di khalfun adaa'u salam kafa ya amsa Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika hada dhikru rahmati rabbika 'abdahu zakariya wannan maf'ul rahma zakariya bayanun lahu kamar Allah yana bayani wa annabi ambatan wato rahamar ubangijinka akan bawansa zakariya za a gaya maka irin abin da Allah ya yi wa bawan shi zakariya iz wannan muta'allibin bi rahmani tunda bayanin rahama ne ko to iz muta'allibin bi rahma yayin da na da rabbahu ni da an khafiya ya kiraye ubangijinsa nida'an mushtamilan ala du'a'i kira wanda yake tattare da roƙo khafiyan a ɓoye sirran من جوف الليل اسكندري لأنه أسرع للعبادة اسكندري شيني فغغاون كربان الدعاء يا الله كربان مداچewa da miƙewa da daddare mu gaya maka bukatunmu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah li'annahu asra'u lil ibada li'annahu asra'u lil ibada kenan tun da annabawan da manzanni ba wai annabi Muhammadu ba sun rike dare sun rike dare suna amfani da dare wajen kiran Allah duk wanda yake son Allah ya amshi wani abu nasa to ya rike dare manzo Allah ya ce alaikum bi qiyamil layl fa innahu dabus salihin ku dage da qiyamul layl sallar dare halin mutanen kirki ne ɗabi'ar mutanen kwarai ne halin mutanen kwarai ne qiyamul layl da haka zakariya ya tashi da yake neman wani abu mai muhimmanci a wajen ubangiji sai ya tashi cikin dare to nima da kai ya kamata in muna neman wani abu da muke so Allah ya karba to mu yanki dare mu daina bacci mu gaya wa Allah ka jira kuma biyan bukata insha Allah duk abin da ka sashi a dare ka roƙa za ka san biyan bukata Allah ka tattar da mu ya rabu قال ربي إني وهن العظم مني yace ƙasusuwansa sun yi rauni yana nufin ya yi tsufa daufa al'azmu jami'u ba azum wahid ba duk ƙasusuwansa gaba ɗaya sun yi rauni wasu ta'alar ra'asu shai ba wasu ta'alar ra'asu minni kaina duka ya cika da furfura an gani kaina ya cika daga furfura wannan shaiban din tamyizun ne muhawwalun anil fa'ili tamyiz ne da aka hawwala shi daga fa'ili takadirin sa washta'ala shaybu ra'asi ai intashara shaibu fi sha'arihi washta'ala ar-ra'su shaiba yana nufin furfura ta mamaye ishta'ala ta mamaye ta tsitsiro a kansa saboda tsufa daga nan suka ce samuwar furfura a kan mutum alama ne na yayi shekaru kuma ya dade a duniya duk da kuma cewa ba duka furfura ce take nuna tsufa a jikin mutum ba akwai yanayi ƙaramin yaro ma za ga yayi furfura to amma dai galiban ita furfura alama ne na cewa mutum yayi shekaru kan ya fara gashin ya fara canjawa kama yantashiru shu'a'un nari fil fil hadabi kamar yadda wuta take farfatsa ainihin wannan ɗin wuta harshen wuta ya kama itace ya kama ko'ina to nima furfura duk ta kama mun kaina yake faɗa wa inni uridu an ad'uk ya Allah ka duba tsufana ka duba shekaruna ni ina so zan kira ka zan roƙe ka walam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace ban zamanto mai shaki wato mai ɗauke tsammani ba shakiyan kha'iban in na kira ka bana tsammanin zan taɓe ya Allah wannan haka ake so idan bawa zai kira Allah ya yi wa Allah kirari ya kyautata Ubangiji zato cewa in ya roƙe shi zai arsa maka daga hannu ka ce ya Ubangiji ina kyautata zaton in na roƙe ka za ka bani walam akun bi du'a ka rabbi shaqiya har yanzu ma in za ka yi addu'a za ka iya yin wannan ولم أكن بدعائك رب شقيا يا رب لم أكن بدعائك شقيا يا رب لم أكن بدعائك شقيا kana nufin cewa ya Allah ina roƙonka kuma ina da tabbacin ba za ka tabar da ni ba za ka bani kuma Allah zai baka da ka yi amfani da wannan kalma kai ma ka yi amfani da kalmar da annabi ya roƙi Allah ya amsa masa ka yi amfani da kalmar da annabi ya roƙi Allah ya amsa masa yace ai bi du'a'i iyaka rabbi shaqiyan ai kha'iban fi ma mada fala tukhayyibni fi ma ya'ti a baya ma baka tabar da ni ba to ya ubangiji akan abin da zai zo kuma gaba karka tabar da ni wa inni khiftu mawaliya ni ina jin tsoron mawaliya mawaliya ana nufin alladina yaluni fin nasabi ka banil ammi ina jin tsoron wato waɗanda suke biye da ni a cikin dangantaka na kamar 'ya'yan baffana su ne mawaliya kamar ina jin tsoron dangina 'yan uwana amma a nan yana nufin 'yan uwansa na dangantaka kamar 'ya'yan baffansa ka banil ammi wanda za su zo bayansa min wara'i ai ba da mauti bayan na mutu khiftuhum ni ina jin tsoron su a addini akan addini an yi bayi uhu ya Allah kada su tozartar da addini waɗannan kama shahatu hufi bani isra'ila kamar yadda ni na gani ya Allah a banu isra'ila min tabdili dini banu isra'ila sun canja addini Allah ina jin tsoron ba da magaji ga furfura ta zo mini ban haihu ba ba da kowa a duniya sai yayan bafana wa inni khiftul mawaliya min wara'i ga matata wa kana timra a ce akiran matata ta zama bakarariya ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya ya Allah ka bani wani waliyi majibincin al'amari daga gare ka ka bani da wanda zan dora shi akan akida ta koda na mutu saboda bai da garanti akan wannan yayan bafansa akiran la talidu in an ce akiran bakarariya ba ta haihuwa fa habli min ladunka min indika waliyan ibnan kenan fa habli min ladunka waliya fa habli min ladunka ibnan eh ka bani da daga gare ka kenan wannan yana nuna idan mutum yana kan wani abu na alheri to yayi kokari ya dora ɗansa a kai duk wanda yake kan wani abun alheri to ya gina ɗansa a kai ɗabi'ar 'ya'ya suna gudun ubansu wani lokacin inna alheri ne to idan har mawaki zai koya wa ɗansa waƙa ya gaje shi ya kamata ka bar ɗanka kana addini ɗanka baya addini bai kamata ba ɗan kasuwa yana ta kai 'ya'yansa kasuwa don su gaje shi su iya kasuwa amma malaman addini sai mutum ya bar 'ya'yansa kana kan alheri ka bar 'ya'yanka da mazansu da mata lalle ka dora su akai akwai wanda kake so ya samu alheri ya samu rahamar ubangiji sama da ɗanka to wannan shine fikihu duk wanda yake kan alheri ya dora ɗansa a kai sai dai in ɗan yaƙi akwai 'ya'yan da duk yadda za ka yi ba su yi ba to wannan kuma kar ka ɓata lokaci su ɓata maka lokaci su hana ka tafiya kai tafiya ka kurin inda ka yi iya abin da za ka yi a kansu ba su yi ba to sai kai ta musu addu'a Allah shiryar da su kada ka bari lalacewar su taimaka tasiri kai ma a addinin ka su tsaye da kai su hana ka sauri kai gaba da ta kiran su kutawo kutawo amma kuskure ne mutum yana kan akida bai dora ɗansa ba ko yana kan ilimi bai dora ɗansa ba wannan ba daidai ba ne allahumma illa ita harka ta malinta ai fardu kifaya ne ba lalle mutum ya ce don shi ya zama malami duk 'ya'yansa sai sun zama malamai ba in an samu haka ba ne ma in kuma mutum ya dabara ya ce zai karkasa su wancan ya dora shi akan layinsa na malinta da almajiranci wancan ya sa shi a harkar kasuwa da nema don a samu wannan ya sa shi akan harkar aikin gwamnati wannan ya dora shi akan wani ilimi da duka dai abinda in ya dora shi al'umma za ta amfana da shi da wannan abu mai kyau ne ba sai mun haɗu gaba ɗaya an haɗu cunkus duk mun taru akan abu guda ɗaya ba to shi ma nan fikihu ne na ka raba 'ya'yanka idan ka zo wato za ka bar duniya ka ɗaɗɗora su a kan abin alheri amma dai musulunci da aƙida kam dole sai an haɗu gaba ɗaya musulunci da aƙida dole an haɗu gaba ɗaya sauran ayyuka na yau da gobe kuma za ga wani yaron shi ba wa'azi yake sha'awa da koyarwa ba shi kasuwanci yake so tura shi ya je ta bugawa shi ma wani kuma za ga almajiri ne yana son haka almajiranci to ja shi jiki ka taimaka masa haka ake amma dai ya zama duk ka kori shaidan akan sha'anansa gaba daya kuna ganewa ya ce ka bani da ya risu ni wa ya risu min ali yaquba wannan ya risu ni ana iya fassara ana iya cewa wato ya ni ko ya risu ya ni ko ya risu an gane ko biljizmi kenan yarisuni a yarisni ko yaris wannan kira abu amr da kisa'i a kuma da zabidi shi ma ya yi musu a yazidi ya yi musu mawafakana tare da su da shambuzi duka shi ma haka yake karantawa yarisuni wa yarisu bidon misa shi kuma sauran makaranta ne suke karanta birrafi sifatan waliyan kenan habli min ladunka waliyan bil wajhaini ay bil jazmi wal raf'i qira'atani sab'iyatani fihima min ali yaquba ya gaje ni ya gaji kuma a ali yaqub kakana yake nufi yana nufin jaddi yaquba kenan ya risu da ilma wa nubuwa Allah ka bani dan da zai gaji ilimi kuma ka bani dan da zai gaji annabta waje alhu rabbi radiya ya Allah kuma ka sanya shi ya zama radiyan ay mardiyan indak yardaje a wajenka yardaje a gare wannan ita ce addu'ar da annabi yaquba yayi akan da da yake nema قال تعالى في إجابة طلبه الابن الحاصل به رحمته Allah ya faɗa dangane da amsa addu'ar da annabi zakariya ya yi na neman ɗa wanda rahamar Allah ta sa aka bashi don ya ce can farkon ayat zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya a shi wannan rahamar da Allah ya ga annabi zai ba wa zakariya akwai daɗin da zai bashi kenan nan malamai suke cewa yana cikin rahama da ubangiji zai maka ya baka ɗa ya baka da eh ya baka da da zai gaje ka akan alheri sai Allah ya ce shi ya zakariya ina nubashiruka bi gulamin ya zakariya kai da aka kira shi muna maka bushara annabawa kenan suna roƙa Allah sai karba muna maka bishara da yaro ya risu kama sa'alta wanda zai yi gado kamar yadda ka roƙa kuma ga sunansa ma tuntunin kafin ya zo duniya ma Allah ya sa mai suna ismuhu yahya nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya sunansa yahya aka ce summiya yahya li yahya an sa masa sunan yahya ne don yaron ya rayu ya yi san fana wa qad balagtu min al-kibari itiya bi dhamm al-ayn ko ka ce utiya ko ka ce itiya oke na tsallake afwan kai mun hakuri ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ai musamman bi yahya ba mu taba sa wani mai suna irin yahaya ba an gane ko babu irinsa ƙala rabbi in anna ya kunu li gulamun anna kaifa kenan ko ya ubangiji ta yaya ta kaka zan samu ɗa wa kana cimra a ce akiran matata bakarariya ce وقد بلغت من الكبر عتيا كو وقد بلغت من الكبر عتيا to menene menene aitiya ko otiya hakika na kai girma na ya kai otiya ko girma na ya kai aitiya daga atani yace al'udu ya'tu idza yabisa itace ya atu a larabci akan ce itace ya atu idan ya bushe mana ya kai girman da har ya kare yanzu idan itace kore kore kore yana korantarsa idan ya zo karshe ba bushewa ke ba to yana nufin na yi girma na yi shekaru wa kad balagtu min alkibari aitiyan har na kai karshen rayuwar girma na an gane ko ai yana nufin kabirtu otiyan yana nufin kabirtu ila nihayati sinni hanna kai karshen shekaru mi'atan wa ishirina sana ya ubangiji ni da wa kad balagtu min al-kibri utiya ko itiya na kai har shekara 120 ina za in samu da ha bawon Allah zakariya to kuma ka san kana da shekarun kuma kace Allah baka da ya manta ya yi addu'a Allah ba shi da kuma yanzu Allah zai ba shi kuma yana ganin anya zai yi kuwa to wannan yake nuna tun a da can duk wanda ya tara shekaru ya baya haihuwa ita haihuwa tana da shekarunta akwai lokacin da ko ba a ce ma komai ba ko ba ciwo ko ba komai kaf za ta tsaya duk inda ka gama ce akwai ran shekarun haihuwarta ko ta yi aure ko ba ta yi aure ba in ta kai wannan shekarun to ba ta yi ba sannan kuma akwai iya adadin shekarun da aka ajiye mata da yayin da za ta haifa haka in ta gama haihuwar ta shikenan ita ta sauran rayuwa duk maganin da za a sha da mai ba za ta haihu ba duk yanda ake son ta haihu to yana ganin ya tsallake shekarun haihuwa a ɗabi'a mai shekara 120 ba zai haihu ba ne shine waqad balagtu min al-kibri aitiyya ko otiyya na kai shekaru masu yawan gaske na bushe ba zan iya haihuwa ba wa balagat imra'ati samaniyan wa tis'ina sana matarsa kuma a lokacin tana shekara 98 shi 120 ita 98 dattawa ne to wannan kuma yake nuna ma mutanen da sun fi mu dadewa suna dadewa mu yanzu zaki yake ta kashe mu da dadi wallahi yanzu zaka mutu kafarka ta mutu ta rike sanda zuciya ta buga a zaki ya muka yawa a daina cin magi ya karka abinda ake cin daɗi ake so shi yake ta kashe mu mai koya kashe ka kwalasar hawan jini ya kama ka hanyoyin jini na zuciya sun tattoshe haka dai to su Allah bai ma ba su wannan abun ba da zai zo kar su da wuri su rayuwarsu suke noman rayuwa su shiga daji su nema su yi tafiyar kafa muku ruwa ma ba kwa- ba za ka sha ba sai na firish na sanyi gani kake shine morewa da jin daɗi kana cikin inuwa kullum baka fita rana baka tafiyar kafa an hore maka mota gida mota ko ina za ka je alhali Allah ya maka kafar da ka taka ka yi tafiya don ita Allah ya maka sai ka canja yanayin tun da ka canja yanayi kuma to life expectancy ɗinka shi ma dole ya canja tsammanin dadewarka a rayuwa dole canja saboda ai Allah ya yi jikinka ne ya motsa a wannan sauransu da ba dan dabbobi ana yayyanka su ana cinye su ba da sai sun fi dan adam dadewa ai saboda yawan tafiyar kafa da kuma su suna cin abu ne normal ganyayyaki suke ci kuma da shi suke rayuwa mu yanzu kaga in ta rikice maka kaga sai a haɗa ka da ganyen saboda kanka mutu wallahi ko malam tsaya ku lura da kyau duk wanda ya sauka daga kan asali to dole ya canja yi mana wa zai hada dama duk wanda ka ciro ta ka ciro ta daga normal rayuwarta ta dabba ka kawo ta birni kake ba ta wani abinci da wani magani da waye ba da da yara kumburin banza ne nan da nan za ga ta mutu to shi yasa kuke ganin suna dadewa an gane wannan so ka yi kokari duk duk yanda kake ka rinka rayuwa noman rayuwa kaga wannan tafiyar kafan ka rinka takawa zai taimake ka abinci ka daina mai da hankali akan abinci na zamani kaza wancan na zamani ha ka rayu akan asali ko yaya ka rinka hadawa zai taimake ka to wannan kaga da wannan tana da kyau ita ce Allah ya ba mu ka gwada cinta ka gani karfinka da lafiyarka duba kukan nan da Allah ya bamu ma ka canja sai a hada maka kayan magi da mai mata su maka haɗe-haɗe wannan mai wanda shi za ka ɗauka kai ta ci kana ta kumbura a cikin mutane kana ganin kana da lafiya kai ba za ka iya sallar dare ba asubahi da kyar ka tashi tafiya daga nan kana numfashi kamar faɗo yana za ka daɗe a duniya wallahi ba za ka daɗe ba don't waste your time gaskiya nake gaya muku ga sunan abubuwan mutuwa fa suna da yawa ai malam ba zan faɗe su bane ba ma dan kar a zo a kama ni wallahi abubuwan da yawanci mutane suke ta cewa wallahi kashe su ake Allah na'am eh ban ji ba eh ana ta canjawa ai yanzu dawar ma za su cire su kawo tasu duk wani iri da kuke da shi za su cire su kawo nasu sabon iri sai abin da Allah ya yi eh ta ji ko?
tun da kan mata ce sai mahaifiyata ta ce ita ma ta yi baya
malam kaji wata magana ya je gaida iyayensa aka ce an yi tuwo da wani dawa dawa aka auno aka nika aka yi tuwo da ita tuwon ya ki kwana ya yi magana ya ce a yarinya ce kan wasu ce ta yi bata iya ba sai mahaifiyarsa ta ce ita ma ta tuka tuwon ya ki kwana to wallahi irin wannan dawowin ne na zamani kun ga yanzu a hankali duk geron da ka sani namu akwai haƙuri akwai abubuwa da yawa yana cikin illar da Allah zai jarrabe ka da shi ya baka shugaba mara kishi in ya baka shugaba wanda burinsa a bashi kuɗi kawai yanzu suna ta faɗa manoman nan masanan harkar nan suna cewa ana fata ɗebe irinmu na asali ana ta kwashewa ana kawo mana wani wanda ba shi ba masara sai a kawo maka masara wacce za ta yi sati kaza ko za ta baka goyo biyar da kana da mai goyo ɗaya biyu amma yanzu ga mai goyo biyar dole ka bata ka ɗauka san'anta ta aka yi ina fatan kana fahimta dawa sai su kawo maka ta sun yi ilimi sun iya caccanjawa kuma za su saka duk abin da suke so ya biya musu bukata daga nan zuwa shekara hamsin wallahi wani yana cewa ya karbi irin wannan irurrukan da ake bayarwa ya je ya noma da ya je noma shi- washe- wata shekara da ya zo zai noma bai sa shi ba amfanin bai yi ba kuma gurin yadda ka san filin kwallo haka ya zama duk wani ni'ima na ciyawa ko na abu babu ya yi- ruwa ya daki gurin yadda ka san chemical aka zuba to kuma sun tsara abun in dai kai amfani da shi sai nasu shi zaka da dai to wannan fa ban maka magana akan bala'in da ke cikin abun ba ciwuka cututtuka larurori sai abin da Allah ya yi. yanzu dabbobinmu da kake gani duk sun sananta allurori a ta musu allura a ta musu allura a ba su magani kaza a- shi sinadarin da ake musu alluran ka san shi me baka sani ba me yasa shekarun baya can da aka yi ta kiwon dabbobin da shanu wace allura suka yi ta musu wani magani suka ba su amma yanzu baka isa ka noma shanu kai kiwon shanu ba tare da kana musu allurai kana ba su magungunan nan na zamani ba duka sai mun kula akwai abin da bayan da za ka yi sai dai a zuba ido sai dai kawai Allah ji gani 'ya'yanmu da jikokinmu mun dai gangara mun tafi amma wanda za su biyo baya sai abin da Allah yi Allah ne kare mu da karewarsa wani yanzu ne ma tana yawo da wasu tana ta bacci na na kasa amfani da ita tana ta bacci menene gawar shi
kaga shi wannan ya dauko wani irin tana ta bincike da ita yana ta bincike ka ganta ko wannan ai daga gani ba irin tamu bace ka ganta dawa ce ga ta nan Allah ya sauke idan sun je ka san me suke zuwa sai su bi kasuwanni duk sai su sai namu a ɗebe su tirela tirela da sunan an siya za a kai wata ƙasa an kwashe to sai kuma a bi manoma sai a rarraba ƙasa wacce tasun ita ce za ku iya noma sun kawo hatta irin albasa suna da shi Allah dai sauyi da ake tsoro nan gaba zai kai za su zo su ce mana ne ku yi kaza mu ba ku yi ku yi ba ku yi eh ai dama za su mai da kai yanzu kamar taki ne ai dama mutane suna rayuwa da kashin awaki ba to tunda suka dogara takin bature shikenan tunda suka dogara takin bature shikenan kuma ka lura da wani abu guda in sun baka irin fa in ka noma shi to sai sun dada baka wani yanzu ba ran can na sayi wani iri na masara da na noma shi shi ma karɓo shi ne na siya sai na wawwari manya-manyan goyon a ciki bana na shuka shi shekaran jiya wani girbe mun gona ta wallahi da na je na ga masarar sai da ni da na sa ban- da na sani ban je gonar ba bai yi ba irin bai yi ba saboda ban koma gidan gonar na je na ɗauko irin ba ni na irin da kaina a gida to sun yi masa one use ne amfani ɗaya ne da na je wallahi ga masarar ta yi koriya shar na zuba mata taki nan amma goyon ba kyan gani haka na dawo ina salati kai Allah da ya soye kawai mutum ya rike imani ya dage da addu'a kawai amma mutanen sun gama da mu me ya ja mana jahilcin mu me ya ja mana mugun shugabanci
rashin manufa da rashin manufa da rashin kishi duk lokacin da ka ɗauki banza ko dabba ka sa shi ya zama shugabanka zai ta maka dabbanci ne da banzanci in ka nabba shi akan abin da kai- kai yake yi na barna ya kama ka ya ɗaure ka ko ya kashe ka shikenan ba wani mai kima a idansu sai wanda zai goyi bayan su kura amma wannan zahiri ne kuma duk manoman nan suna ta bayani amma bakinsu baya nesa Allah gyara mana na'am irin dankali mai jan baya eh na'am na'am kwarai guda ɗaya za ka gan shi ya kai kwanan sha yi ta- ai, Allah ya sauƙi Allah ya sauƙi dai Allah ya sauƙi Allah ya sauƙi Allah ya sauƙi akwai abubuwa da yawa ya ce to matata ta kai shekara 98 ya ce wa aslu otai da otu bizammatai ne wa wawai ne ko? kusurin citta takfifan ba otti ba otai ko aitai wa kulibacin wawul ula aka juya gwaudin farko ya aka mai da ita ya limunasabatin kasarati ko wa qulibatil wawu saniya wadin biyun ma aka juya ta ya litudghama fi haliya dan ai idghamin ya'un a cikin ta wa fi qira'atin bi kasri al-aini itiyan kamar yadda muka karanta itba'an li kasrati ta'i iti tunda ta'un din ti ne to sai aka yi wa ainun din ma kisra itba'an li kasrati ta itiya دعوتية دعيتية المعنى واحد أبني ودادا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا يشي قال الأمر كذلك الأمر هكيك من خلق غلام منكما lalle Allah zai halicci yaro daga gare ku kai mijin mai shekara 120 da kuma matan mai shekara 98 ƙala rabbuka ubangijin ka ce huwa alayya hayin abu ne mai sauƙi gare ni bi an arudda alayka quwwatal jima'a mai sauƙi ne gare ni zan dawo maka da ƙarfin jima'i kamar kana yaro ƙarami wa aftaq rahim imra'atika lil uluqi kuma zan fasa mahaifar matarka dan ta ɗauki ciki وقد خلقتك من قبل na halicce ka kafin wannan lokaci ya zakariya walam taku shay'a kai ba komai bane qabla khalqika kafin halicce ka dafa babu kai to dan yanzu an samar da kai kuma an dawo maka da karfin jima'i a wannan shekaru wani mai wahala ne wal izharin lahi hadhihi al qudra al azima don Allah ya bayyana wannan iko nasa mai girma alhamahu as-su'ala sai Allah ya masa ilhamin ma ya roke shi da ai ya san bai da karfin jima'i matar ita ma ta zama bakarariya amma dan Allah ya nuna karfin mulkinsa da isan ya juya da shi ya ba shi wannan karfi sai ya masa sa ya tambaya din shi yasa da zan ke cewa a to ya zakariya yaya kake tambayan a baka da alhali ka san kana da wannan shekarun li yujaba bima yadullu alaiha dan amsa masa abin da yake nuni akan haka walamma taqat nafsuhu ila sur'atil al-mubashshir bihi walima ta kadbi nafsu saboda abin da ransa take shauki saboda saurin ya haɗu da abin da ake masa bushara da shi qala rabbi jalli aya bawan Allah kenan an ce masa za a yi kuma Allah ce huwa alayya hayyin duk da haka sai shi ya ubangiji ko za a nuna mu wata alama har yanzu fa yana jin a ransa yanzu yana shekara 190 wannan 20 ya haihu to yana so ya ga alamar haka ai alamatan ala hamlin ra'ati alama da zai nuna matata ta dau ciki qala ayatuka Allah tukallima nasa ayatuka alaihi wato alamar ka akan an samu cikin shine zaka ga ka daina magana kai ana sai Allah ka duba yadda Allah ya biyo masa ta wata hanya kuma shi ya dauka zai ga alamar tudin ciki ne ko wani abu ko me to magana ne za a mai da shi kurma ne kawai da kaga ka kasa magana to ka tabbatar matarka ta dau ciki kamar da alamar kamar dan aljaza'u min jinsil amal eh mana eh haka ne gaskiya ne mana tunda kamar yana istibadin faruwar haka to bari Allah bari Allah ya bujiro masa da da da, da ayar ta yanda shi ma dai zai zai zai ga lalle lalle Allah ya kai Allah din tabaraka wa ta'ala ba wai shakka yake ba walakin liyadma inna qalbi irin yadda annabi Ibrahim ya faɗa ne yace to ayar shine Allah tukalliman nasa ba za ka yi wa mutane magana ba ay tumna min kalamihim bi khilafi zikrillah malan ka duba magana in ya haɗu da mutane annabi zakariya ba zai iya musu magana ba amma zikiri kuma da ya bude baki zai zikiri ba za ka yi wa mutane magana ba khilafa zikirin in ba zikirin Allah ba kenan wannan annabi ya haya annabi ya haya ne fa za a haife shi aka yi wannan shimfidar kafin a haifi annabi ya haya sai da babansa zakariya ya gamu da ayoyi daga Allah amma malam ka san waɗannan dukansu gaba ɗaya da annabi ya haya da annabi zakariya yanka su aka yi yankan rago a kashe su tilas yadda kake yanka dabba haka matsiyata wannan yahudawa suka kwantar da su suka yanka su sai tarihi mana ya ce salata layalin rai guda uku aibe ɗayyami ha dare da yini kama fi ali imran kamar yadda ya zo a cikin ali imran Allah ce salasata ayyamin illa ramza a cikin me ali imran za ka kwana uku ba za ka iya magana ba sai ramza to daga nan aka samu magana kurame a duniya gaba daya shine rams sai ka duba ikon Allah malam mu'jizun suna da yawa ta dalilin sa wannan abin da ya faru ramzan nan da yayi sai Allah ya dawwamar da ramzun ya ci gaba da tafiya duk wani kurma da zai magana a duniya magana annabi haya zai lokacin da aka annabi zakariya lokacin da aka dauki cikin annabi haya ka duba ikon Allah Allahu akbar سويا وأن حال من فائل تكلم أي ستمنع من كلامهم بلا إلا سويا لأنهم أنا نفهم سويا نديدي با آه كان لا فير حدثة با إلا أجيكين كبا ويكا ما كل ما قوبي بي با سويا ثلاث ليال سويا kwana uku ba illa a jikinka lafiya kalau shine sauyin din ba wai kwana uku a jere daidai ba a salasa layalin sawiyan mana bila illatin babu illa ta tare da to bari mu ji fa kharaja ala qawmihi min al-mihrab sai gashi ya fito wajen mutanansa ta al-mihrab ai al-masjid ta masallaci ta kofar liman kenan wa kanu yantaziruna fathahu liyusallu ko haka ne ko liyusallu fihi bi amrihi alal adati suna jiran a bude masallaci a zo a yi sallah a bisa al'ada ya fito a zo a yi sallah kawai sai ya fito ta mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukuratan wa ashiya zai musu magana sai gagara auha ashara ilaihim kawai da ya zo maimakon ya magana sai aka yana musu magana kurame ku rinka tasbihi safiya da maraice Allah ya kimta masa ya zai musu bayanin magana kurame kamar yadda yanzu magana kurame za ga ilimi ne ai an gani to sai shi ma ya musu magana kurame ku yi tasbihi safe da yamma bukuratan wa ashiya haka kurin ba a gaya masa ba kawai sai ga ya daina magana sabbihu zaka fassara shi da sallah ko tsarkake Allah sallu bukuratan washiya ku yi sallah da safiya da maraice awailun nahari farkon yini wa awakhiru da karshen sa al'ada fa alima bi man'ihi min kalamihim hamluha bi haya tunda aka hana shi mu mutanen sa magana wa'azi fa zai yi amma bai iya musu magana ba daga nan ya gane cewa kai an ɗauki cikin yahaya annabawa kenan garanti ne su lamarin su malam yanzu malam irin wannan rayuwa da aka yi ta tabbas da garanti suka ga Allah ya nuna musu ya kamata wani ya zo ya maka shakka ya sa maka shakka akan imaninka akan addininka ya kamata wani ya sa maka shakka akan wannan addinin ka duba abin da ya faru na zahiri gashi a cikin Qur'ani kana gani amma mun kiɗima mun je mun ɗauki wani abin da ba shi bane mun mai da shi shine wa ba da wiladati bi sanataini an gama qur'ani kenan malam ba a baka labarin ya aka yi a ya ta haife shi ya aka yi mai ya faru a an shayar da sha'awa ina an tsallake an tafi ƙur'ani shi daman a takaice ke ba da abu sunna ce take fashin baki ta sharhi da bayani bayan an haifi ya haya da shekara guda biyu allah ya ce ya yi haya kudul kitaba bai kowa to qala lahu ta'ala ya yi haya kudul kitaba bai kowa ai at-taura anan kuma suka ce alkitab anan ana nufin at-taura rike littafin nan da da karfi bijiddin shine karfi da fawa wa atainahu al-hukuma Allah ya ce shi ya haya mun bashi annabta kar ku yi mamaki shekara biyu ɗaliban annabi shekara arba'in ne fa to ya ce wa ace na hukuma mun ba shi annabta ala sahihi a bisa tafsiri na daidai inganci wa ƙila alhikmata wal fiqh fi dini wasu suka ce a'a wanda ba su yadda ana ba da annabta a karamin shekaru sai suka ce wa ace na hukuma Allah yana nufin ya ba shi hikima a cikin addini da fahimtar addini sabiyan yana yaro ibnu salasu sinina yana da shekara uku to kaji zai fasar wa atina hukuma sobiya waye ne wa atina hukuma sobiya ya haya ya ya haya khudil kitaba bi quwwa wa atina al hukma sobiya Allah ya ce wa hananan min ladunna shi ya ya rahama ce linnasi rahmatan linnasi min ladunna daga gare mu min indina wa zakatan kuma yace sadaqatan alaihim zaka ana ana nufin zakatun sadaka kamar sadaka ne Allah ya bawa al'umma annabi haya wa kana taqiya kuma annabi ne mai tsoron Allah Allah ya ce mai tsoron Allah ne ruwi annahu lam ya'mal khati'atan wa lam yahumma biha la ilaha illallah an ruwaito annabi haya tun da yake bai taba aikata laifi ba kuma bai taba himmatuwa ya laifi ba wai ban sani ba ko kana ganewa da Allah ya ce wa kana taqiya din nan bai taba aikata laifi na saba Allah ba ya himmatu ma yayi zai saban Allah ma bai yi ba ai tunda Allah da kansa ya ce wa kana taqiya ai zance ya kare a Allah zai ce wa kana taqiya ne kuma ka tsammanin wani barna a tattare da shi mala ai babu zancen la ilaha illallah kaga malam qur'ani yana da dadi in kana fahimtar sa lokacin kana karantawa kana tuna me aka yi to ga wata sifa wa barran bi walidayhi mai biyayya ne ga iyayensa ai muhsinan ilaihi ma mai kyautata to ai da mutum da aka bashi annabta yana shekara uku tun shekara biyu ya zama annabi ai ya bi iyaye kuwa walam yakun jabbaran Allah ya ce bai zama jabbar mutakabbir mai girman kai asiyan asiyan asiyan mai sabon Allah da rabbi ga ubangijinsa sam wannan duk wanki ne ake wa yaya an wanke shi tas wa salamun alaihi amincinmu ya tabbata gare shi yau mawulida ran da aka haife shi wa yau mai ya mutu amincin Allah tabbata gare shi ranar mutuwarsa wa yau mai yubu asu hayya da ranar da Allah zai tashe shi a raye fi hadhihi al-ayyamin al-mukhawwi al-makhufati irin waɗannan kwanaki na tsoro ranar haihuwa ranar mutuwa ranar tashi to shi Allah ya ba shi aminci ranar mutuwa ranar haihuwa ko haifi mutum ko ba za a haife shi ba sannan da aka ce salamun alaihi kaga uwar ma za ta samu sauki yayi ba damuwar haihuwa malam yara fiha malam ya rahu qabla mutum zai ga abin da bai taba gani ba wa huwa aminin fiha Allah ya ba annabi ya aminci a cikin wannan kwanaki wazkur fil kitabi maryam to ya gama ya haya kuma ya gama zakariya ya gama ya haya Allah sa kuna gane qur'ani duba yadda Allah ya kawo ayoyi guda goma sha hudu akan annabi guda biyu ne kafa ya ayin sa zikru rahmat rabbika abdahu zakariya har zuwa nan wa yawma yamutu wa yawma yamutu wa yawma yu'azu hayya an gama labarin zakariya da shi da ɗansa to za a shiga na maryam kuma na ƙwarewar intiƙal daga labari zuwa labari Allah Allah Allah to ya ce ya muhammadu tuna ambata musu fil kitabi alƙur'an maryam ai khabar ha labarin na na maryam a cikin alkur'ani iz yayin da hina in tabazat min ahliha makanan sharqiya in tabazat i'tazalat ta nisanci wato fi makanin wato nahwa sharqi min ad-dari a tai tai tai tai gabar daga gidanta in tabazat min ahliha makanan sharqiya ta rabu da iyalinta ta rabu da danginta ta rabu da gidansu ta yi gabar ina ta tafi fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya Allah ce fattakhadhat min dunihim hijaban arsalat sitran tastatiru bihi li menene tufalli ra'saha ta ɗauki wato labule ta lullube kanta ta rufe kanta yadda ba za a ganta ba ta rufe kanta ina nufin ta rufe inda take saboda za ta yi tsifa za ta cire gashinta ka duba tun a wannan lokacin in mace za ta cire gashin kanta za ta yi wani abu sai ta rufe kar ku manta wannan maryam din za ta haifi wani babban mutum ne wannan maryam ɗin ita ce tushen annabi isa kafin a bada labarin annabi isa ga mahaifiyarsa yadda allah ya yi ta ausu ya baha autar min haidiha ko kuma suturarta ta lullube kanta don ta sa suturarta ko ta sa suturarta ta lullube saboda za ta yi wanka wankan mai haila ce ta kama ta ta tafi wajen gari za ta je ta yi wanka sai ba za ta yi wanka a fili ba kaga bai kamata kirista suna yawo da tsiraici ba kenan da lullubin ta yi ko a coci ba amma Allah zai sauye an canja addini fahtallat bi nafsiha fa arsalna ilaiha ruhana ta rufe kanta don kada a ganta ta tsare mutuncinta ta yi wanka ko kuma ta gyara gashinta ya ce tana wannan yanayi kawai sai muka turo mata jibrilu ta sha'aba kurin ta fita ta tafi wannan kawai Allah ce sai muka turo Allah mai yin abin da ya ga dama ya shirya mai zai kawai sai muka turo mata jibrilu fata masala laha basharan sawiyan fatamassala laha wato ba'da lubsiha siyabiha bayan ta sa kayanta a jikinta kawai sai gashi ya zo mata da tamsiliya misali ya zo mata a misalce da misalin dan adam sauyin mai cikakkiyar halitta kamar mutum ne sai zo mata ta'ammul khalqi jibrilun ba a sifar mala'ikan ya zo mata ba Allah yakan bawa Jibrilu dama ya iya rikidewa ya zama mutum ko ya zama wata halitta da aka fata matsala laha basharan sauyan sai ya canja sai ya zamanto mata misalin wani mutum mai cikakkiyar halitta gaji abin da ya faru tana kallonsa matar da ba ta so a ganta za ta yi wanka ta lullube kanta ta rufe jikinta ta yi labule ta rufe to yau ga mutum ma kuma a gabanta qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya tace kai ina neman arrahmanu Allah ya tsare ni da kai in kai mai tsoron Allah ne mana tun a wancan lokacin sun sani mai tsoron Allah baya tunkaran mace kuma haka yau yake duk mai tsoron Allah da zai ke banta da mace ba taqiyi baya ke banta da mace wasa da mace ko wani abu tsoron Allah sa zai bashi ya taba mace ba da haka kai in mai tsoron Allah ne ina neman Allah ya tsare ni sharranka fatantahi anni bi ta'awuzi ka hanu daga taba ni saboda neman tsare na wa fi si'adatiha tazkirun bit taqwa az-zajiratu anil munkar ai isti'aza da tai wannan ana tunatar da mu wato attakawa tsoron Allah da shi ne yake hana munkari idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan yana nuna ka nemi tsari Allah ya hana ka aikata wani munkari a gungi bai yi shiru ba aya ta 19 sai ya bata amsa qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya kin ga ni fa dan aiken ubangijinki ne kuma na zo ne dan na baki yaro zakiyan dahiran min zunubi mai tsarki daga zunubi zan baki yaron da baya da zunubi shine annabi isa kuma bin nubuwati take ya zama annabi mafi kira'atin li ahaba an gani li ahaba ahaba wato haka ne aka yake ko ko na yi kuskure ne yi shine kamar yadda muka karanta ko Dan- daga hiba in baki kyautar ɗa daga Allah kalat anna ya kunu ni gulamun wa lam yamsasni basharun a sai labari suka ci gaba da bayani tace yaya za a yi in samu ɗa alhali ɗa bai- ba ba namiji zai taɓa ni a al'ada an sani mace ba yanda za ta haihu in dai ba ta haɗu da nami da namiji ba bi tazawujin ba da aure ba ni da ban yi aure ba a lokacin fa budurwa ce ko aure ba ta yi ba walam aku bagiya ni kuma zaniya ni ba mazinaciya ba ne dama hanya biyu ne ta samun ɗa ko dai aure ko zina ta ce to ni ba mai aure ba kuma ni ba mazinaciya ba anna ya kunu lai gulamu ya za a yi in zama ina da ɗa a cikin maryam mai ta ce me ya faru a maryam menene farkon isar a maryam na'am o maryam din ce a ali imran akwai irin wannan ai isar a cikin ali imran anna yakunu li waladun ne ko walad ne a maryam ko a a- ali imran sorry eh إذ قالت امرأة آه ba ita ba shi ba walad ne dai ko walad ne nan gulam can walad yawwa anna yakunu ni waladun walam yamsasni basharun walam aku badiya kenan da gulam da walad duk abu radin ita ta yi istibadi kar ka manta malam ana so a nuna maka karfin mulkin Allah a cikin wannan suratu maryam din shi zakariya yace anna yakunu li mai gulamun shi ma ya ce ka duba ikon Allah daban-daban ne fa shi ya ce anna ya kunu li gulamun yaya zan yi in samu ɗa wa kana timra a ce akiran wa kad balagtu min al-kibari itiyan ko utiyan shi dalilin sa kenan ita kuma ta ce anna ya kunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baqiya duk sun kore samuwar ɗa bai zai yi ba sam bari mu ji me yace mata kala jibrilu kenan al'amru kadhaliki haka dai Allah ya faɗa min khalqi gulamin minki min ghairi abi ai lalle za a halicci da daga gare ki kuma ba uba ku lura min i sun san girman Allah mala'iku ba Allahu akbar i mala'iku sun san girman Allah kai tsaye jibril ya ce hakan dai zai faru ubangijin dai ya ce zai halitta miki da a jikinki kuma ba uba yadda suka gaya mata a nan eh kamar yadda aka gaya mata annabi ba a alidu wa ana ajuzun wa hada ba ali shaykha inna hada la shay'un aji na'am atajabina min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait qur'ani dadi da shi qur'ani dadi da shi to jibril ya ce hakan dai za a yi ya zaki yi Ah, قال رب قال ربك هو علي حي haka Allah ubangijinki ya faɗa bi an yanfuka ko bi an yanfuka bi amri ko jibrilu fiki zai yi bushi ta hanyar umartan jibrilu ya zo kanki fatahmili bihi ki ɗauki cikin ɗan waiwaye wannan ɗan shine fa isa ولكون ما ذكر في معنى الإلا أطف عليه wato ya yi atafi don ya yi bayanin a a- wato ma'anar illa din wali na ja'alahu ayatan linnasi me yasa muka miki haka mu baki da babu miji dan mu mai da shi ya zama wata aya ga mutane a duniya ai ta faɗa yau ga wani bawan Allah ai ta faɗa yau ga wani bawan Allah an haife shi babu uba alhali an saba ana haifan ɗa da uba ala kudracina ya zama aya akan ikonmu da mulkinmu in ji Allah wa rahmatan minna kuma rahama ne gare mu daga gare mu liman amana bihi ga wanda ya imani da shi wa kana amran makadiyya ke maryam ki sani wannan al'amari fa amma riga an hukunta shi ko ki yadda ko ba ki yadda ba wa kana amran khalquhu dinnan maqdiyan bihi fi ilmi a cikin ilimi na fa nafakha jibrilu fi jaybi dir'iha jibrilu kawai sai ya busa iska a wuyan riganta a fa ahassat bil hamli kawai sai alamar ta ji kamar wani motsi kamar na ciki fi batniha musawwaran shikenan ya yi tafiyarsa ya gama aikinsa iska kawai ka duba dan adam ana halittarsa da mani annabi adam an halicce shi da me da tabo sauran mutane da mani shi kuma wannan annafku iska aka hura kawai ya yi tafiyarsa ta ma sake ganinsa an gama ita da nana maryam fita ta yi wajen gari ta je ta dan watsa ruwa nana maryam al'ada ta yi la ilaha illallah kuma wannan kaga wani ikon Allah malam na san me malamai suka ce Allah da ikonsa sai da ta yi al'ada ta gama don a nuna maka ɗarkaken ɗa tataccen ɗa bayan mace ta gama al'ada ta ɗauki cikinsa ba ma kar ma a ce ai ta taho ne da shi ko mu gane ba ta ma yi al'ada kar ma wani ya zo a tarihi ya ce a ai da cikin ta taho wanda ba a ga ta yi al'ada to sai da ta yi al'ada ta gama wankan al'adar ne ma tsabar a nuna ma cikin empty yake kuma ba aure kuma ta kore ta ce walam aku bariya ni ba karuwa ba ce fahamalatu ya za ta yi fanta ba zabbi ta ɗauki da to daga nan ne su waɗancan mutanen suka ce wai wai annabi ya ce kun gane mutanen aiko su ibn hazam ai mala'ika jibril ya zo ya yi hira da ita ya tattauna da ita to wannan ah, ba haka ba ne akwai maganganu fantabazat tanahat kenan in tabazat tanahat bihi da shi dan a cikin cikin ta makanan qasiyan ba'idan an ahliha malam sai ta ƙara nisa ta tafi ta ce ya za a yi ma ta zauna da wannan yaro da wannan ciki a cikin mutanenta ai wanda ta tafi can ma a san yadda za a yi kawai budurwa ba ta taɓa aure ba a ganta da ciki kuma a cikin gidan iyayenta kar a zo a yi ta zagi a gari kafin ta haife shi a yi ta samun abun magana shi yasa ma fanta ba zad bihi makanan kasiya ta ɗauke shi ta tafi makanan kasiyan makanan ba'idan nesa ta tafi ta bar shi malam an gama qur'ani mai yanke ja- jawabi har an kai lokacin da za ta haife shi fa a ja'aha al-makhadu fa a ja'aha ai ja'a biha ai ittarraha almakhadu naƙuda sai ya takura mata ya matsanta mata sai ga naƙuda irin yadda idan mace za ta haifi da sai ta yi ciwon naƙuda haka Allah ya kaddara ba a haifan ɗan adam ba a sha wahala ba amma shi kuma a haife shi zai wahala wanda ya haife shi almakhadu waji'ul wiladati ciwon haihuwa shine muke cewa naƙuda ila jiz'in nakhlati sai ta tafi kututturan dabino لتعتمد عليه دان تدوغر أكنسا فولدت والحمل والتصوير والولادة في ساعة تو كوي سيتايكو ما ليتي سيودي دا ɗaukan cikin da sauwar halittansa da haihuwan fi sa'atin a ɗan lokaci ne sa'a gajeren lokaci haka ibn abbas ya faɗa a cikin tafsirin ibn kasir an kawo shi a sa'a ana nufin wani lokaci ne gajere ba a ɗauki shekaru ba wa huwa al-azharu lil atfi bil fa'i mala yace wannan shi ya fitowa fili saboda an yi atafi da fa'un wa qila tis'ata ashhurin wasu suka ce mm sai da ta yi wata tara kamar yadda kowace mace take yin wata tara wasu kuma suka ce tun da ya ce fa'aja a almakadu fa'u taƙibi ana gamawa jibrilu yana tafiya fa'aja a kawai sai kwatsam sai ga naƙuda ta zo mata kawai in gane amfani zuwan faɗin ko to sai ga naƙuda ta zo mata kalat ya laitani littambihi ya kai tona mitu qabla hada ni kam da na mutu ma kafin wannan lokaci ta ce da na mutu mitu qabla hada da ba na mutu kafin wannan al'amari wa kuntu nasiyan mansiyan in zamanto wato abin mantawa a manta da ni ya ce shay'an matrukan shine nasiyan mansiyan abinda aka manta aka rabu da shi la yu'rafu la yulkaru ba amma san shi ba kuma ba za a iya tuno shi ba ni da ma na zama haka baiwa Allah nan wannan yana nuna mana tsoron Allah ta yaya za a yi ta je yaya za ta wanke kanta a cikin mutane malam to a nan gurin kun ji ta ce mitu qabla hada wasu malaman suka ce ashe ya halatta mutum ya yi burin mutuwa in ya ga abu na damuwa ya ce gwanda ma ya mutu fihi jawazu tamannin mauti haka wasu suka faɗa inda alkhawfi min alfitani a jin tsoron fitina idan kana jin tsoron kada ka fada cikin fitina ya halatta ka nemi Allah ya kashe ka amma inda nuzulil bala'i ne annabi ya hana idan bala'i ne zai sauka gare ka wani ciwo ko wata larura ka ce gwanda ka mutu ko rashin lafiya to shine annabi hana ai kun ga annabi ya hana cewa kada a buraci la ya tamanna yanna ahadakumul maut li durzin nazala bihi kada ɗayan ku ya buraci mutuwa saboda wata cuta saboda wata cuta da ta sauka gare shi ita ai ba cuta ne ya same ta ba fitina ne za a zage ta a gari za a faɗi magana suka ce to wannan abun iri ɗaya ne ba yi da wani bambanci kurin in dai kana jin tsoron fitina ta same ka wani abu da zai zo ya taba maka addinin ka to ya halatta ka nemi Allah ya kashe ka ka mutu kawai to amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana in kana labudda ya ce Allahumma ahini ma kanat hayatu khairan li karaya ni in rayuwar ita fa alheri gani gare ni wata wafani idan kana da wafatu khairan li kuma ka dauki raina idan mutuwar ita fa alheri wannan shine zance mafi inganci abinda mutum ya kamata yi tace mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya Allah ya ce aya ta 24 fanada hamin tajiya bi fatil mimi wa kasriha min tajiha ko fanada haman tahataha to ya zai zama ai jibrilu wanda yake karkashin ta ya kira ta shine mantata fanada hamin tatiya sai ya kiraye ta ta karkashin ta an gane ko wa kana fil wadi asfal minha yana yana kwarin can kasa da inda take qala ibn abbas ibn abbas ya bada wa qala mujahid huwa isa nafsu to to fa mujahid yace ai ba magana jibril jibril ai ya tafi jibril ya gama yake wa ya kira ta annabi isan ne ya kira ta dan da za ta haifan shi ne ya kira ta tofa allah ta zani karki bakin ciki ajji ala rabbuki da take sariya ubangiji ya sa miki karkashin ki ga wani ga wani ruwa nan da za ki haihu ki wankan naƙuda ki wanke ɗanki da jaririnki na haru ma'un sagirin kaljadwali ƙila kana ƙadin ƙata'a aka ce wannan kwarin da ta zauna za ta haifi annabi isa ko da ke kanna ce annabi isa tunda ba a faɗi waye ba tukunna za ta haifan ya ɗauke babu ruwa gaba ɗaya a bushe ki dun albarkar wannan annabi da za ta haifa wallahi kawai gurin sai ya bulbulo da ruwa sai ya kawo ruwa yayi zama da sai ya ce sai ya ce karki damu wannan abin daga Allah ne kin ga gurin nan ma da ba ruwa yanzu ya bulbulo wannan bakin cikin da kika guji garinki da ƙauyenki da jama'ar kika zo nan gurin karki ta da hankalinki in ma jibril din ne ya faɗa da yayi in ma isan ne da ya faɗa yayi dan dama ai yayi magana yana cikin zanin goyo ko ba ka bane to shine fanada min tatiha ta karkashinta man tataha ko wanda yake karkashinta Allah ta zani kan jalar buki da take sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki girgiza ki girgizo wannan kututtire na dabino da kika dogara da shi girgiza shi yayyo kanki kanat yabisa ai kututturen dabino ai abushe yake ai an gane ko wal ba'u za'ida wannan bi jiz'in din nan ba din za'ida ne ko sila ce ba ba'un din kara ta aka yi mana ko babu ita ma yasqimul kalam bi ghairiha tasaqatu tusaqitu ko tasaqatu a wata riwaya rutaban janiya girgiza wannan itacen dabino asluhu bi ta'aini tatasaqatu ne quli bati saniyatu sinan ta'un ta biyun sai aka mai da ita sin kawai an gane ko wa udghimat fi sini aka shigar da ita cikin sin tasaqatu maimakon tatasaqatu aka ce tasaqatu wa bi qira'atin wato tarkuha ay tarku ta'i al maqlubati din sinan aka bar ta'un nan wa fi qira'atin bi dammi ta'i wa kasr al qaf kenan ko tasaqatu qira'ar hamza da al-amash yi muwafaqa hamza ko tusaqit ko tusa to wato da, da ta'un da sinun da kafun da ta wannan kirar hafs da muka karanta tusaqat tusaqat tusaqit alayki rutaban janiya ko kuma yasaqatu akwai kirar yasaqatu maimakon ta'un wani kirar yaqub kenan akwai kuma tasaqatu tasaqatu wannan albaquna duk sauran makaranta haka suka karanta wannan yana nuna mana ara alaƙar ƙira'atu da fassara alƙur'ani ita ƙira'at na alƙur'ani da ruwayoyinta tana da alaƙa wajen taimaka wajen fassara alƙur'ani shikenan za ki samu dabino ɗanye gauɗe janiyan wannan sifa ne nadijan nunanne salihan lilicina'i kenan nunanne daidai a cire shi ya amfani da shi to kaga ita ga abin da take sai aka ce mata ga ruwa dama mai rayuwar dan adam ya samu ruwa ya samu abinci ita abin da ya dame ta da ba abin da ake gaya mata aka ce to gashi fakuli wa sharabi wa qarri aina fakuli min rutabi ki ci daga wannan dabino danyi daga nan ne malamai suke cewa yana da kyau idan mace tana da ciki a rinka sai mata danyen dabino ana kawo mata tana ci in mace tana da ciki a rinka sai mata danyen dabino tana ci yana da amfani gare ta a matsayin ta na mai ciki mai da na maryam ta ci wannan dabino lokacin da haifi annabi sa wasu rabi ki sha minas sari wato sari ya dinnan wannan ruwa da yake bulbula yake tabowa wa karri aina kuma ki samu farin rai bil waladi da wannan da wannan tamyizu ne muhawwal min fa'il ay li takarra aynuki bihi ranki zai samu haske da jin daɗi da shi taskunu fala tamahu ila ghairihi zaki samu kwanciyar hankali ba ke zuwa wurin wurinsa fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nadartu lirrahmani sawman in ma kika ga wani tarayinna kika ga wani cikin mutane kowaye shi ya tambaye ki akan danki ki ce da shi ni nayi bakancan azumi ga ubangiji na ar-rahman ba zan yi magana ba falan ukallima al-yawma insiya ba wani dan adam da zan yi magana da shi Allah ne koya mata mala'ika ya gaya mata ga abin da za ta faɗa fa in ma bi idgamu nunin in ash-shartiyya fi ma din azaida tarayinna asluhu wato tar ayinna ne tar ayinna haka ƙarin yake amma hudifat minhu lamul fi'li din ai aliyaul ula kenan da ainihu din shine alhamzatu wa ulqiyat harakatu aka jefar da harakan ai harakatul hamza din ala ra'i wa kusirat ya'ud damiri aka yi wa ya'ud damir kasara liltiqa'i sakinaini min al-bashari ahadan fa yas'aluki an waladiki ya tambaye ki akan danki to ki faquli inni nazartu lirrahman sawma imsakan anil kalami kin yi bakancan magana kin kame ba za ki ba za ki magana ba fi sha'anihi akan sha'anin Isa wa gaidihi da wani sa min nasi bi dalil falan ukallima al-yawma insiya saboda ta ce ba zan yi magana da wani dan adam ba ai ba da zalika fa atat bi qauma tamilu ta haihu an gama komai kawai sai ta goyo danta ya za ta kai mata nan ta ga ikon Allah sai ga na Maryam ta taho da dole a dawo gida tahmiluhu halan atake fara'u sai suka ga yaro qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya suna ganin suka ce wu ya maryamu kin zo da abu na ƙarya fariyan ƙarya ƙarya babba aziman haisu daga firiyatu ne man qala inna muhammadan qad ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala allahi al-firyata ƙarya fariyan ana nufin ƙarya babba aziman haisu atait ataiti bi waladin min ghairi abin yau kin zo da babbar ƙarya ki zo da ɗa ba uba ka duba kafin ba ta yi magana kawai sun ce makareciya ce kun ga wannan yake nuna duk lokacin da mutum zai zama wani fa dole sai ya gamu da matsaloli a hanya an taɓa magana kafin ka yi magana a ƙarya kaka kafin ma ka faɗa an ce ƙarya kake to ya ukta haruna wannan harun din wani mutumin kirki ne ba wancan annabi haruna ba shi yasa ya ce ya ke yar uwar haruna ko rajulun salih ai ya shabihatuhu fil iffati ya ke wanda kika yi kama da haruna wajen kamewa ukta harun ana iya cewa wani dan uwan wani ne idan yayi kama da shi akan mutunci ko yayi kama da shi a addini ko yayi kama da shi a dabiya ma kana abokin mura a sau'in baban mu a tarihi ba mu san shi mutumin banza bane ai zaniyan imra a sau'in daidai yake da ma kana abuki zaniyan babanki ba mazinaci bane ballantana a ce kin je kin yi zina wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ba bagiya bace bagiya zaniya ba mazinaciya bace fa min aina laki hadal walad ta ina ka samu wannan da anan abinda malamai suke cewa kenan ba mamaki in kaga yaro yana zina uban sama mazinaci ne gado ne eh ma kana abuki ra'asau naka wannan yana nuna idan mutum ya kuskura ya je yana zina to ya yanki tikiti ne wa ɗansa shi ma ya zina man zana zuni ya bihi wa lau bi khifari dari amma kana tun muke bagiya an ga yarinya tana zina ba mamaki wata makaruwa ne zai iya yiwa zai iya yiwa kuma uban ba mazinaci ba ne zai iya yiwa uwan ma ba mazinaciya ba ce suka kafa mata hujja malam suka daddaure ta kafin ba ta yi magana to matsalar ta yi alkawarin ba za ta yi kowa magana ba fa asharat ilaihi kawai sai ta yi nuni ga shi yaron yana gadon bayan ta daure lahum ilaihi an kallimuhu nunin nan kai masa magana ni ba zan yi magana ba na ba za ce ta kama magana kurame kai masa magana ku duba kun kudu ina so ku gane asalin magana kurame ba kun ga cin kisa annabi zakariya magana kurame na na maryam ma ta yi me magana kurame kawai sai ta ce ku yi mai magana fa asharat ilayhim ba wai kai nuna shi ba a ta yi nuni ta nuna cewa ku yi masa magana wannan yaron ha halu kai ba nukallimu man kana fil mahdi sabiya sai suka yi mamakin ta lafiya yaya za mu yi magana ga ɗan da yake cikin mahad zanin goyo sabiyan yana yaro karami ai ba a yin haka aya ta talatin kala inni abdullah ataniyar kitaba waje alani na biya kawai annabi isa sai yi magana ko in ce wannan da sai yi magana ya ce ni bawan allah ne kaga da kansa ya gaya wa kansa sunansa shi waye kenan shi ba allah ba ne da kansa fa ya faɗa me yasa kirista suke cewa shi allah ne kuma me yasa suke cewa shi dan Allah ne ga abin da da kansa ya faɗa ko ba komai ai ana karanta tarihi ko to gashi tarihi ya nuna ya faɗa cewa inni abdullah ni bawan Allah ne daka babban sunan da zaka bawa annabi Isa shine shi bawan Allah ne
a bayan mu shi ba dan Allah bane kuma shi ba Allah bane inni abdullah kawai a rike wannan ataniyal kitaba a'a ya da cewa ya bani littafi a to tunda shi Allah ne ya za a wani ya bashi littafi yace ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi ataniyal kitaba to sai ya rufe ya ce waje alami nabiya kuma ya sanya na zama annabi shi bawan Allah ne an ba shi littafi kuma an mai da shi annabi wannan wai a yaushe yi a zanin goyo to shi ne annabi ya faɗa a cikin hadisi ya ce daman ba su da yawa masu magana a zanin goyo da jureju da waye da kuma annabi isa ko wannan sun yi magana a zanin goyo Allah mai iko yau me abin mamaki aka haife shi ba uba ma dan an sa jariri ya yi magana wani abin mamaki ne ai wasa kake da kudurar Allah shi yasa kake mamaki ai rena sha'anin Allah kai shine wai kake mamaki wai dan jariri ya yi magana to me a ciki Ah, saniya ma ba ta yi magana ba a zamanin annabi bujumi ya yi magana bujumi ai mai gidansa ya zo yana dora masa kaya da wahala yana azabtar da shi mujimin na ya juya ya ce kai bawan Allah ni fa ba a halicce ni dan dakon kaya da amalanke ba ni an halicce ni ne dan in je in yi noma daga nan malamai suka ce duk wanda ya dauki bujimi ya kai shi gona ya yi noma bai zalunce shi ba dan daman bujimi an halicce shi ne dan yayi mai dan yayi noma
tura ma kayan ma fahimtar sa ce
shi waye shi gudun fahimtar sa ce
yace ni lam ukhlat li hada to waj'alani mubarakan aina ma kuntu annabi isa fa yana bayanin kansa yace kuma Allah ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance nafa'an linnasi mai yi wa mutane amfani wa hadha ikhbarun bima kun ah, kutiba lahu annahu sayaf'alu wannan yana bada labarin abinda aka rubuta masa zai yi ne kenan shi mai amfani ne yace kuma wa asani bis salati Allah ya mun wasiya da sallah ka duba malam ikon Allah tun yana zanin goyo Allah ya ce annabi Isa ya sallah yanzu dan Allah kirista me yasa ba sa sallah me yasa ba kwa sallah kirista ya za ku ce kuna bin annabi isa kuma ba kwa sallah wa zakati kuma Allah ya umarce shi ce in ya samu kuɗi ya bada zaka amara ni bihima ma dumtu hayya matukar ina raye yace kuma duk Allah ya dada ce min wa barran bi walidati ni mai biyayya ne ga tsohuwa ta mahaifiyata ha ashe annabi isa ya yarda iya da uwar da ta haife shi yace ni mai bin uwata ne wannan mansubun ne bi ja'alani muqaddaran kenan walam yaj'alni jabbaran kuma Allah bai sanya ni muta'azaman mai girman kai da jabberanci ba shaqiyan mai saban Allah asiyan li rabbih yace wassalamu alayya amincin Allah min Allah ya tabbata a gare ni yawma wulidtu randa aka haife ni wa yawma amutu ranar da zan mutu ashe zai mutu ashe haifarsa aka yi da kansa ya ce haifarsa aka yi daga nan an gama rugurguje kiristanci a nan gabaki daya a cikin suratu maryam wa yau ubu asu hayya da ranar da za a tashe ni hayya a raye yuqalu fihi ma taqaddama fi sayyid yahya ka gani irin abin da aka gaya wa annabi yahya shi ma dai haka aka gaya masa ai فهو آمن في هذه الأيام المخوفة waɗannan kwanaki waɗanda suke na ban tsoro to shi kam Allah ya bashi aminci ranar haihuwarsa don haifarsa aka yi ranar mutuwarsa don ku annabi isa zai mutu ranar tashinsa don ku za a tashe shi a cikin bayan Allah don shi ma bawan Allah ne shi ba Allah ba ne Allah ya ce zalika isa ibn maryam wannan fa shine isa dan maryam kaga ba a ce isa ibnullah ba dan ba dan Allah bane dan bai da uba sai aka ce aka danganta shi da uwarsa ko yanzu ma aka ce duk wanda ba a gane waye ubansa ba a danganta shi da uwarsa wani da yan wanci قول الحق بالرفع خبر مبتدا مبتدا مقدر اي قول ابن مريم قول الحق اي magana dan maryam din nan magana ce fa ta gaskiya wa bin nasbi bi taqdir qultu kenan wal ma'ana qultu al qawl al haqq na faɗi zance na gaskiya alladhi fihi yamtaruna wanda suke jayayya daga al miryatu ne ya shukuna suna shakka wa humun nasara su ne yan kirista qalu inna isa ibn allah kadabu sayyidi yake cewa ai sun ce isa dan allah ne makaryata kawai ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana bai dace da allah bai rike wani da sarki ya tabbata gare shi tanzihan lahu an zalika idza qada amran ai in allah ya hukunta abu ai arada an yahdisa ko yayi niyyar ya afkar da abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai Allah cewa yake da shi kasance sai kasance bin raf'i bi taqdiri huwa ba'da al-fa'i kenan wa bin nasbi bi taqdiri an wa min zalika khalqu isa min ghairi abin daga cikin kun fa kun din shine Allah ya halicci isa ba uba ba shikenan ba wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu ubangiji na ubangijin ku ku bauta masa yafta ko bi fatin ko بفتح النين أي بتقدير أذكر كنا يوا وبكسرها كود كسرة بتقدير قل بدليل سبب ياتي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به wata sura ya ce ni ba abin da nace da su sai abin da ka umarce ni da shi ya dada nuna Allah ne ke umartansa ani budullahi rabbi wa rabbukum ku bauta wa Allah ya ubangiji ya ubangiji أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم يشي شيبا وان الله ني هو باك بني با هذا صراط مستقيم الله ce wannan ita ce dare hanya mustaqim mai kakkiya mu'addin ilal jannati wanda take kaiwa zuwa ga aljanna na imani da annabi isa bawan allah ne dan maryamu ne ba dan allah bane insha allah sai mu tashi fakhtala fal azabu min bainihim wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum